الحمد لله المنفرد باسمه العظمة المقتص بعزه الأعظم المقتص بعزه العظمى الذي ليس له من دونه ولا ورائه مرمى الظاهر لا تخيلا ولا وهما الباقي فقد جثا لا عدما وسع كل شيء رحمة وعلما وأفضل على أوليائه نعما عما وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما وأزكاهم مسجدا وروحا وأوفرهم حلما وفهما وأقواهم حلما وعزما وفتح به أعينا عما وقلوبا غلفا وآذانا سما فآمن به ونصره وأذره من جعل الله له في سلك السعادة إثما وكذب به وصرف عن آياته من كتب الله له شقاوة حتما ومن كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى صلى عليه الله صلاة تنمو وتمى وعلى آله وصحبه تسليما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله يوم القيامه يوم لا ظل الا ظله فمن ضمن هؤلاء السبعه الذي ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب نشا في عباده ربه فلماذا الشاب فلماذا الشاب الذي نبت في عباده ربه جل وعلا تعالوا نستنتج القران في هذه الجمله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو مسلمين mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ƙara nur ba mu aran rayuka muka zo domin mu gaishe shi mu roƙi ya biya mana dukkanin buƙatu ya gafarta mana dukkanin zurbai hakika a rawaito hadisi wanda imam bukhari da imam muslim suka rawaita daga hadisin sayyidina abi hurairah radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wa'insu sunfin mutane guda bakwai wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya su a cikin ilma al'arshi ranar tashin alkiyama ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa daga cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata yace da kuma saurayi wanda ya tashi a cikin bautar Allah baraka wa ta'ala abin da baya a nan me ita aka samu saurayi ya shigo cikin waɗannan jerin mutanen har ya cancanta zai samu ya zauna a cikin inuwa al'arshi mu koma zuwa ga alkur'ani mu ga cewa menene ya ba wa saurayi irin wannan girma mu duba zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam ya fara kiran mutanensa zuwa ga Allah yana hujuminsu yana hanarsu daga bautawa gumaka yana ba wa babansa umarni ya abu la ta abu shaitan يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا yana ta ba wa mahaifinsa umarni har inda alkur'ani yake gaya mana yadda lamarinsa ya kasance bayan ‘yan mutanensa sun tafi wajen idinsu an bashi shi kadai a gari ya koma wajen gumakan nan nasu ya ce kuna magana ya ji shiru kuna cin abinci ya ji shiru ya ɗauki gasari ya tsare dukkan ya ɗauki babban cikin ziyara ta mai da ya ɗauki babban cikin ziyara ta mai suka dawo duk wannan aikin ya yi shi ne yana ne a lokacin da yake cikin kamar ta kasa kamar yadda alfa'ani ya gaya mana قالوا ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى فتى يذكرهم يقال له إبراهيم da suka dawo suka ce wane ne ya aikata wa ababen bautawan mu wannan mummunan aiki lalle ko wane ne wannan lalle ya kasance daga cikin azzalumai wai su da suka ce a mun ji wani saurayi wani saurayi ya gani yana kiransu shi ne ya aikata musu annabi ibrahim yana matsayinsa na saurayi wannan aiki ina nake mu kuma ba ne wannan aiki muke ma mun duba zuwa ga annabi Yusuf alaihi salam Allah ya jarabe shi da wata irin jarabawa da ba dukkan mahaluki ba ne zai tsallake wannan jarabawa mata ne arziki kyakkyawa wanda ake buga misalin kyau a zamanin da shi ga ta kuma matar sarki ce wanda take mushi kyauta da dukkan nau'o'in kyauta tare da haka kuma suna cikin ɗaki daga su sai Allah kuma ɗakin a kulle bayan duk haka kuma ita ce ta bujirowa ta bujiro da kanta gare shi amma ya ce ma'azallah inna rabbi ya ahsan maswai inna la yuhibbu zalimin wannan abin da ya ya gujewa wannan mata ya yi ne a lokacin da yake matashi saurayi mai jini a ciki kamar yadda alfur'ani ya gaya mana وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها فتاها النصر كرشك فحبه ما تاين garin suka rinka cewa ga matar sarki nan tana neman yaron ta wannan saurayi yana matsayin da na saurayi Allah ya jarabe shi kuma ya guje ya cinye wannan jarawa ina nake mu kuma samari a wannan zamani mu duba zuwa ga ashabul kahfi samari guda bakwai tare da kararsu suka guje wa mutanensu domin su tsirar da imaninsu suka shiga cikin kogo kogon da ya rufe da su suka yi shekara ɗari uku da tara Allah kuma ya sanya yanzu suka kasance ayoyi da ake karantawa har lokacin da za a bushe kawan ƙarshe a wani lokaci suka yi a lokacin samartaka suka yi wannan aiki kamar yadda alƙur'ani zai gaji a mana innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda samari ne inji Allah suka yi imani da ubangijinsu ko muka ƙara musu shirya inji Allah tabaraka ta'ala mu duba zuwa ga saurayin nan na ashabul ukhdud wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya labarta mana labarin shi an samu wani sarki a zamanin mutane da suka zo gabaninmu yana da wani kokwa wannan kokan ya tsohon tsufa tuku sai ya je wajen sarkin kisar mai tsawo ce amma zai yi kokarin ta kai kata tana cikin sahili ya ce ka ba ni wani saurayi wanda zan koya mashi sihiri yadda idan na mutu shi zai kara da idan daya aka ɗauki saurayi daga cikinsu aka bayar yake zuwa wajen wannan kokan yana koyon sihiri wata rana ya zo wucewa sai ya wuce ta gefen wani rahibi abinda ake nufi da rahibi shine bawan Allah da yake bauta wa Allah akan addinin nasara yake guje wa mutane shi da daji saboda haka kamata da kyakkyawan hali na wannan ra'ayin sai ka ja zuciya wannan saurayin sai ya ringa zuwa wajen ra'ayi aka waye gari ya je wajen ra'ayi ya je wajen koka ya je wajen ra'ayi kowanne yana koyon bautar Allah a wajen ra'ayi yana koyon kuma tsaki a wajen wannan koka wata rana akan hanyar da zai damtse aka ci karo da wata da wata dabba wanda idan dai za ka kauce in dai za ka bi ta wajen to za ka kashe ka sai ya ɗauki dutse ya ce yau zan tabbatar wai wanne aiki ne ya fi soyuwa a wajen Allah na wancan boka ko na wannan rahimi ya ɗaya kansa sama ya ce Allah idan wannan rai din akan gaskiya yake ka nuna mun gani da yake ko wannan dabar ta wani ya dawo gurin wannan rai din ya ba shi labari yake kalban lagata mabulagar lam abu ka kai wani makami na yakini wanda ni kai ya baka wani makami ba amma ka sani sa tutala za a jarrabe ka kai kuma ya haɗu da jarraba kala-kala da ya zai na kiran zuwa ga Allah. Sarkin nan ya ɗauke shi dai ya saka shi a rijiya ya hallaka shi Allah ya zartar da shi. Ya ajiye ɗaura shi a saman tsauni domin ya wado da shi ya mutu Allah ya Allah ya zartar da shi kai har ana kai matakin da ya ce wa sarki idan har kana so ka kashe ni sai dai ka wara ka bi umarni ka tara jama'a cikin cikin wannan babban filin ni kuma ka ɗaure ni a jikin wannan bishiyar ka ɗauki kibiya daga cikin kibiyoyi na ka ja ta sai ka ce bismillahi rabbil gulam ka za ka ce da sunan Allah ubangijin wannan ta da ya haka kuwa ta zo ta shiga ta wuyan ta kafa ta mutu yana mutuwa duk mutanen garin da suka gaka suka ce amanna billahi rabbil gulam mun yi imani da Allah wanda yake ubangijin wannan kawai fada suka ce to ga abin da kake gudu kuma ya ya ce a gina kato rani aka gina kato rani aka kunna wuta ya zo duka ɗan garin da suka abin da nake so fahimta a ranar tashin alkiyama duka waɗannan mutanen za su tashi ne a takardar ladan takardar wannan ya wannan sauran ya wanda ta sanadiyar da suka shiga musulunci kuma ta sanadiyar da suka samu wannan shahara biyu ya aikata wannan abin ne a matsayinsa na waye yana lokacin yana lokacin sama ta kasa mai duba da zuwa ga samarin sahabbar sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin waɗanda suka tsaya tare da manzon Allah aka yi da aka tashi suka siyar da rayuwarsu baki ɗaya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musulunci ya ɗaukaka ba don ake wa'innan ba shin kana tunanin musulunci zai zo irin wannan nahiyar ba don wa'innan samarin ba waɗanda suka nuna gwarzantaka a cikin yaƙoƙa gwarzantaka da dare da rana ba za su iya manta da wannan abu a cikin tarihi mai biyu ba kawai zuwa ga yakin badar a ranar yakin badar lokacin da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa ba fa fatakan qurayshawa zai kama farmaki ba yaki da amsa ya tara baki da muhajirun da al'amsa yake ashiru alayya ayyuhan nas ku ba ni shawara ya ku jama'a sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu ya tashi yayi magana kyakkyawa annabi ya mishi addu'a yace amma zauna ya kuma duban jama'a yace ashiru alayya ayyuhan nas ku ba ni shawara ya ku jama'a sayyidina umar radiyallahu anhu ya tashi yayi magana kyakkyawa annabi ya mai addu'a yace zauna amma annabi ya ƙara maimaita ku ba ni shawara ya ku jama'a yana nufin zuwa yana nufin mutanen Madina al-Ansar saboda saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan muhajirun sun bar gidansu sun bar ƴaƴayensu sun bar dukiyoyinsu sun tawo wajen manzo Allah duk inda annabi ya ce ayi haka farka amma su kuma wa'annan mutanen Madina lokacin da suka zo suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a sun mushi mubaya'a ne akan cewa za mu kiyaye ka za mu kiyaye kanmu mutum kana cikin mu to idan kuma za a yaƙi harijin madina ba idan za a fita da madina a yaƙi ba a babu shawar nan da ke saurayi daga cikin al'ansa sai ina sa'adin mu'az radiyallahu anhu yace laka annaka ya rasulullahi turiduna ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laka annaka turiduna wannan magana da kake faɗa kamar mu kake nufi manzo Allah yace kwarai kuwa yace inna amanna bika وصدقناك بما جئت به من ايمانك من جبجت ابن فضل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك اخذنا مواعيد اخذنا مواثيقنا وعهودنا akan haka ne ma muka karɓi alkawarinmu da muka yi maka muka ce za mu kiyaye ka wallahi idan za ka kuta da mu zuwa ga teku wallahi za mu bi ka ya rasulullahi inna suburun fil harbi wa sulukun fil liqa'i mu mutane ne wanda muke da tsananin hakuri idan aka haɗu da abokanan gaba ya rasulullahi sila habla man shita wa ka habla man shita wa adu man shita ka je ka tsara zumuncin wanda kake so ka yanka ka cire zumuncin ka tsakanin da duk wanda kake so muna tare da kai ka yaƙi duk wanda kake so muna tare da kai sannan da haka wa kun min amwalina ma shita wa atina ma shita fa wallahi ma a'aitana ma aqad ma aqad minna ahabbu ilaina mimman taraka lana wallahi abin da ka ɗauka sai suka ce ka ɗauki kuma dukiyar duk abin da kake so a dukiyar nan ka ɗauka idan ka ɗauka ka ɗibi ɗan kaɗan ɗin da ka ga dama ka ba mu ka ce wanda ne na mun yadda kai bari ma wallahi wanda ka ɗiba ma mun ma ba san ka ɗibe su akan waɗannan wanda ka ba mana sallallahu alaihi wasallam wannan fa shine sahabi mu'az kuma yayi wannan farcin ne yana mai yana lokacin da yake saurayi matashi waɗannan su ne samarin musulunci waɗannan su ne samarin imani su ne samarin alkur'ani to yaya halin samarin wannan zamanin yake yaya halin mu yake wani aiki muka yi domin zakin Allah wanda nake tunanin za mu yi ko shi kamar ta wasu nan da za mu samu rahmar Allah ta rafa ta mu sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Imam Tirmidhi wanda aka karɓo daga wajen سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زال صلى الله عليه وسلم يا ce ranar tashin kama babu wani daga cikin ɗan adam face zai tsaya ne akan dugadugarsa sai Allah ya yi mashi tambayoyi guda biyar kuma a cikin tambayoyin nan Allah ta wa ta'ala zai za a yi za a wa bawa tambaya akan an umurihi fi ma ablahu wa an shababi fi ma aflahu za a tambaye shi game da rayuwarsa ta yaya ya karar da rayuwa za a tambaye shi game da samartakarsa yaya ya tafiyar da samartakarsa wa'annan sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wancan mutumin ashabul uhud din nan wa'annan sauran ashabul kafin nan dukkanin su suna da suna da amsa da za su bayar mu kuma samari wani amsa muka tanadar wannan tambayar ran tashin kiyama wajibi mu ne mu tanadar wannan tambayar ba amsa wajibi gare ku iyayenmu shin wani samari kuka tana jarwa mujtama wani samari kuka tana jarwa wata kan society da kuke ciki shin samari ne na gari ko kuma waɗanda masu wannan tarbiyyar ne ku sani manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa mana a cikin hadisi da kusan dukkan musulmi ya san sa annabi ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku makiyaya ne masu ciwo ne kuma sai an tambaye ku game da abin da kuka ciwo saboda haka iyayenmu Allah ya ba ku kiwon kuma wallahi sai Allah ya tambaye ku game da yadda kuka kiwata wani ne ciwo ka bawa ɗanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce idan ma tauna adam in kana min amri ila salat naji malam yana bayani akan wannan yanzu idan dan adam ya koma ga Allah dukkan aikinsa na lafiyar da zan zama duk sun ƙare sai abubuwan guda uku daga cikinsu sai a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulun salihun ya tuga da kuma mutum wanda za ka bari wanda zai rinda maka addu'a to shin iyaye wani saurayi kuka ajiye kuka tanadar maka kuna gani idan kun koma ga Allah wannan wannan saurayin zai wannan saurayin zai kasance salihin bawan Allah wanda zai rage muku addu'a kamar yadda salihan bayan Allah suke yi suke yi ma iyayen sa addu'a kana son ka koma ka bari ka kwanta lafiya ba za a rika tashin ka ana nuna maka aikin saurayi ƴaƴan da ka bari to wani irin tarbiyya ka ba wannan ƴaƴan wani waƙi yana cewa turidu salamata ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على الجيش kana son kwanciyar hankali amma kuma baka ga hanyar kwanciyar hankali ba baka ba baka taka wani mai kwanciyar hankali ba to bari in gaya maka ba yadda za a yi jirgin ruwa ya tafiya akan sandauri da zai ba saboda kana son ka sami 'ya'ya na gari kuma ba ka kula da tarbiyyar su to ba ka ta za ka samu wannan yaya na gari kuma ka tabbatar cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati sanan sanan dole sai ka sai ka ba wa Allah amsar yaya ka tarbiyyantar da yayanka saboda haka idan muka koma mu kuma zuwa ga ƴan uwanmu ƴan uwanmu samari mu kowane kokari muke yi wajen ganin cewa muna ɗabbaka aiki kyawawa wanda za mu kasance salihan bayi salihan ƴaƴan biyar kowane saurayi idan ka gan shi ba wani saurayi wanda baya son kyakkyawan rayuwa ko akwai shi amma abin tambayar a nan shine sai a tambayi wannan saurayin kai a wurinka me ce ce kyakkyawan rayuwa idan ka samu saurayi wanda ya tashi a cikin jin daɗi da walwala da wadata in ka tambaye shi menene daɗin rayuwa menene kyakkyawar rayuwa da kake so ba zai wuce ce maka ba abin da yake so ya tashi lokacin da yake da ya ga dama ya kwanta lokacin da ya ga dama ya shiga mota ya rike babbar waya ya zauna a gidan a gidansu yana jin AC ko ya kuya da su in kuma ka zaka samu wani saurayi wanda shi kuma ya tashi cikin kunci da talauci ne inda za ka tambaye shi ka ce mai menene kyakkyawar rayuwa a wurinka wanda kake so zai ce maka kawai fita daga wannan kanye da talauci idan ka maka samu wani kuma saurayi wanda Allah ya shi mara lafiya ne makawo ne ko kuma gurgu ne ko kuturu ne shi a ganin da kyakkyawar rayuwa ba za ta wuce cewa Allah ya warkar da shi daga shi wannan cutar da yake shi ba kowanne sinfi yana da yana da abin da yake ta abin da ake da kyakkyawar rayuwa kuma kowa yana son kyakkyawar rayuwa amma kuma kuma da Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya gaya mana ga yadda hanyar da za ka wuka samu kyakkyawar rayuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce man amila salihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya aiki na gari namiji ne ko mace ne in dai mumini ne in dai mumini ne Allah ya ce ya yi alkawari zai rayu da shi rayuwa tayyiba kyakkyawar rayuwa zai ba shi kyakkyawar rayuwa to ga aiki idan ku Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da kai kyakkyawar rayuwa to tabbas ana sa ran tabbas zai kashe ka kyakkyawar mutuwa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa alladhina tatawaffahum almalaikatu min aydihim yaquluna salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun su ne waɗannan wanda tatawaffahum almalaikatu mala'iku suke zuwa su ɗauke ransu sai yi cikin kyakkyawan hanya cikin kyakkyawan hali za su ɗauke ransa har suna ce musu ma'anin ce ta bar a gare ka ku shiga aljanna daga abin da kuka kasance kuna aikatawa duk mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala ya mishi kuma kyakkyawan mutuwa to tabbas kuwa zai mishi kyakkyawan tashi daga kabari kamar dai yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سيدي ابتوا فادخلوها خالدين lokacin da za a gangaro da waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu zuwa ga aljanna suna rundunar bayan rundunar idan suka zo mala'ikun da suke gadin aljanna ce kun ji daɗi kun samu kyakkyawar rayuwa kuma za ku samu wani zuri da mata wani gaba sai da aka kusa cikin aljanna da cikin sauki da salama to duk mutumin ko da ya ta Allah ya tashe shi kyakkyawar tashi to tabbas ba Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi kyakkyawar makoma kamar dai da Allah tabaraka wa ta'ala ya tafiya mana وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات وعد الله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم Allah ya yi wa muminai maza da muminai mata alkawarin aljanna wanda gonanni za su da gudana a ƙasarsa a cikin aljanna ne ta ni'ima fi jannatin kai bayan ma wanda ma wa ridwanu min Allah ya ƙara musu da samun yanzu Allah kyakkyawar rayuwa kyakkyawar mutuwa kyakkyawar tashi da kabari kuma kyakkyawan makoma a aljanna duk wa'annan abin da ya janyo za ka samu man amila salihan min zakar wa unsa wa huwa mu'min wanda ya aiki na gari namiji ne shi ko wace ne in dai mu'mini ne kai to duk wannan abu musamman za ka same shi ya yi wa musulmi ta musamman da ya samari kada fa mu yi tunanin cewa kyakkyawar rayuwa kawai ana nufin ka samu kuɗi ka hau mota mai kyau ka rike waya mai kyau ka shiga gida mai ba shi bane ba inda kuɗi shi ne kyakkyawar rayuwa halitta ba ta taɓa jin wanda ya kai ƙaruna ba إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لا تنوء بالعصبة أولي القوة لا تنوء بالعصبة أولي القوة arzikin da Allah ya bashi mu kullum mu kullum da za a ji akwai sassar ba arzikin ba mu kullum a mutane saba'in ne masu jin kirki suke ɗagawa to kuma ya kuma tafka take kuma amma mai ƙarshen ya kasance Allah ya gama fa hasa kuna ji wa bidari a wasu muka kifar da shi da shi da gidansa duka duka sai mutumin da zai ɗauki cewa kuɗi ko jari na duniya shi ne shi ne kyakkyawar rayuwa to ba shi da ma ba da wa'incan ƙwan shawan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu ya saka cewa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min min al-qaryatin azim suka ce da dai a ce wannan alqur'anin an saukar ne a wajen mutanen maka ƙwan shawa masu arziki ko mutanen ɗa'iba masu arziki ko da sai ya da amma a samu mutum da bashi da kuɗi kuma a haka to a duk wannan ba shi ne kyakkyawar rayuwa ba inda kyakkyawar rayuwa ka ga saboda ba komai bane ba Allah ya ce fala tu'tuka amwaluhum wala auladuhum kada dukiyoyin da ya'yan su ba ba da mamaki to wani to wani ba to wani kawo menene zai ba kawo tsoron Allah tabaraka wa ta'ala tabbatuwar mutum a cikin musulunci shi ne da shi ne za ka yi alfahari da shi ne abin kawo kawo shi ne abin da zai ba ka mamaki a cikin ɗan adam wannan islamin abin da yi shabba annabiri ya faɗa a cikin tarihinsa da hadisi isnadin sai zuwa wajen sai na umar radiyallahu anhu sai na umar ya ce ya biya lokaci ya ce yanke wani hukunci da ya gama lokacin sallar azhar ya ya ce na abu ubai ya ce a gidan karan jin kare an je yake sauka yana zuwa ya haɗu da matar abu ubaida shi mutum gaba ne yanzu an ba shi labarin wani abu ce wanda yake ba mai kyau wani ba ta ce marhaban zika ya amiyar mu'minin sai na umar ya kalle ta ce wallahi la asu annabi wallahi sai na saba ne ta ce wallahi ba za ka iya ba yace sai na saba ne ta ce ba za ka iya ba abu bare da ya sai na umar fuskar ta ce ya ce wallahi za ka iya idan ba iya ba to wane ne za ka iya wane ne zai iya ya amiyar mu'minin ta ce wallahi ba zai iya ba shin za ka iya ɓace imani na da musuluncin da na karɓa ka tafi da shi in dai za ka iya ɗauke wani to shi kenan babu kuma wasu sai na umar ya tuba zuwa ga Allah shi bi ma'ana abin farin cikin abin kawo abin da yake kyakkyawar rayuwa ka dawwama a kana musulmi kana mumini na gaske har ka kai matsayin manyan waliyan Allah manyan salamai Allah wanda cikin daɗi da cikin rashin daɗi duka suna gode wa Allah ma suna ganin ni'imar Allah kan yawa wannan sai na wajen zubair wanda a zamaninsa yana daga cikin wanda ba shi da na biyu a wajen ilimi wata rana ya tashi ya tafi zai je dimashka wajen wani bin abdulmalik amir daga cikin sarakunan daular mayawa akan hanyarsa ya haɗu wata wata wani ƙwaro ya cize shi abu tare da kubura bai ƙara sa dimashka ba sai da sai da ya kai matsayin da ana ɗaukar shi ne abin ɗaukar aka kawo listin da ya fi kowane lisa ƙwarewa ya duba ya ce ai wannan kafar labud da sai an yanke ta in ba a yi ita kuma sai dai ya bi duka cikin kuma ba shi wani amfani kenan ana ta sai shi da Allah tura mu ƙyale shi ya yanke kafa ya yanke kafa ya dawo a kan hanyarsa yana dawowa gida aka ba shi labari ɗansa ya tafi ya tafi ya shiga daji yi ce dabba ta kashe shi inda mu ne za mu ihu da yi wani ya sako ya ce ba abin da ya sai ce babu komai Allah na kasance ina da ginshiƙar guda hudu kafafuwa na biyu da hannaye na guda biyu ka cire guda ɗaya na kasance ina da 'ya'ya guda hudu ka ɗauke guda ɗaya amma babu komai dan ka cire mun kaba guda daya ai da ka fanni da su da dadewa kuma na gode wa Allah nan na gode wa Allah kafa ta ban taba ta ta zuwa abin da ke sako sannan dan ka ɗauke min ɗa guda da shi ƴaƴa guda wanda ai za ka raya da shi babu kuma dama na rai to irin wannan mukamin idan ka zauna ka yi aiki na gari sai ka sa har irin wasu mukamin ta yaya za ka shi ne ka san ka koma zuwa ga Allah lokacin jin daɗi idan rashin jin daɗi ya zo maka Allah ta wa ta'ala zai kawo maka ɗauki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sayyidina Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu yana cikin a cikin wasiyar da yake masa yake ce mishi ta'arraf ila Allah fi rakhai ka ka koma zuwa ga Allah cikin jin daɗi shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuka ka fi shidda zai taimake ka ya kawo maka ɗauki a lokacin kunci wannan shine wannan shine aiki na samari na saurayin musulunci wannan shine aiki na wanda ake sa ran zai zama to wani babban mutum a cikin bi'a da ya tashi a cikin alƙarya a cikin gari ko cikin unguwar da tashi amma saɓanin wannan haka babu wani kyakkyawan gaba da ake gani wajen wannan sauran Allah ya yi Allah ya ba mu rayuwa kyakkyawa Allah ya kama bin shi gwargwadon biyu da zan iya Allah ya samu tsaya kan sunan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hada inna Allah amarakum bi amrin ولا أدري بنفسي وصلنا بملائكة الكرسي وصلنا بالمؤمنين من جني وإنس فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه جميعا ومن صلى عليه جميعا صلى الله عليه بها ألفا ومن صلى عليه ألفا زحمت كتفه كشفي على باب الجنة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعول والخاتم المصاب ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق عدد العظيم ورد الله تعالى عن صحابته الخلفاء الراشدين الهادين المهديين وعن سائر صحابته اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وعلى الله ان الله يامركم بالعدل واللسان والايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يذكركم لعلكم تذكرون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم قوموا الى الصلاه